إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba mu damar ci gaba da wannan littafi na alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz yanzu a sati da ya gabata yau dai muna 25 ga wata na muharram hijira shekara 436 wanda daidai da 18 ga watan 11 shekara ta 2014 wallah mana jagoranci a sati da ya gabata mun yi bayanan yadda ake tsarkake najasa bayani ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda ake tsarkake wa'annan najisoci da aka ambata yace akwai najasar da ya ayyana sai an wanke kamarta da warinta kominta ya huta wadda bayaninta ya zo haka haka za mu yi don neman tsarkaka daga wannan najasa najasar da bayani ya zo kudin zuba ruwa za a yi a kanta a samu tsarkaka shikenan ruwa za a zuba shikenan ba komi najasar da bayani ya zo kurin gogawa za a yi a ƙasa shikenan ta tsarkaka haka nan kin za a yi najasar da bayani ya zo kurin idan aka bi wani wuri da abin da ta taba kurin aka bi wani wuri aka huce ta tsarkaka haka nan tsarkakarta kina duka dai bin umarni ne a gare mu yanda bayani ya zo haka za mu yi daman bayanin wannan littayi littayi ne wanda duk abin da zai kawo maka zai kawo maka abu da dalili kuma ingantacce kin zaka bauta ta mu Allah cikin kyakkyawan hali zaka bauta ta mu Allah zaka yi addinin ka cikin nutsuwa da hujja yanzu wannan bayanai gaba daya sai ke cewa idza alimta hadha fa ilayka ma jaa bihi shar'a fi sifati at-tathhir tathhir al-ayan najisa aw al-mutanajjisa idan ka san wannan bayanai da suka gabata kina yanzu ya ce zai kawo maka abinda shari'a ta zo ta tsarkakal wa'innan ababai da aka ambata na najasa zai gaya maka dalilai kowanne ga yadda ake tsarkake shi daga najasa ya ce na harko ta tsahiru jidul maitati bidibag fata ta musti ana tsarkaka ana tsarkaka tana tsarkaka da jeme ta fatar misir kana son amfani da ita kana da damar amfani da ita yaya ake take tsarkaka ta zama to tsahira in aka jeme ta me ya hujja kan haka yace an ibn abbas radiyallahu anhuma qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر وانا رواية ابن ماجه haka hakim haka tirmizi haka imam nasai sun kawo ruwaya kenan ruwa ce ingantatta cewa ibn abbas ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar ce yaji manzon sallallahu alaihi iya fadar cewa ayyuma ihabin dubiga duk fatar da aka jeme faqat tahur ta tsarkaka bayan mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansa asali suna jan wata dabba matatta musti ya ce ba ku amfani da fatatta suka ce ya rasulullah musu ya ce fa ya ce ai cinta ne aka haramta kina ya karantar da musalla alaihi wasallam cewa hwata ko ta musu ce idan aka je me ta tsarkaka kaga a wannan yakan kawo mana wata mas'ala ta shubha da ake kawo a yaya mutum idan yin amfani da wani santir ko wani abu hwata da aka daga turai alhali can musu ne to ko musu ne ma in daga na kawo in dai an je me ya tsarkaka ba ruwanka wannan shine hujjar kenan duk koda musse ne dabba ta mutu musse aka ɗauko watar aka jeme ta tsarkaka haka ya zo daga manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko yanzu nan ya karya kan hujja da mace da damar littayin alwajiz ke littayi ne takaitacce ko mu ya kama sa'ala kaza ya kama ka hujja ya huce yanzu nan mun kare maganar tsarkaka da kafata daga wannan ruwaya guda ta ibn abbas annabi sallallahu alaihi ya ce tsarkaka fata kurin aje mai ta shikenan sai tatahirul ina idza walaga fil qalb idan kare lallagi yasa harshe habin sha ruwa cikin wani abu wannan ruwa ya zama najasa to yanzu yaya za a tsarkake wannan makayi da wannan ruwa ke ciki to wannan ga yanda ake mishi ga ruwaya tabbatatta wadda ta imam bukhari ya karuwa cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tahuru ina ahadikum idha walaga fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab abu huraira ke cewa radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tahuru inai ahadikum tsarkin makayin ɗayanku idza walaga fihi alqalb idan idan kare lallagi a cikin makayi an ce al'ina daro ne kwariya ce so ne duk wani makayi dai abin zuba ruwa abin zuba wani abu idan kare sa halshe lallagi tsarkin shi ya ce an ya ƙasilahu saba marat ya wanke wannan makayi so bakwai shi ne ya ce ulahun biturab amma wankewa ta harko a sa ƙasa a gurza wannan mutane masu bin kwankwan me ya kawo magana sa ƙasa sun bincika aikace sun tabbatar da fa'idar domin ya yi lallagi an zo an sa kan abin wankewa an sa aljabel an sa abun ke iri-iri idan aka ɗaura aka diba ya ga akwai sauran microbe kinan da yake cikin miyan kare da ke zubawa da ana sa ƙasa wankewa guda ana wankewa aka diba babu da dalili wanke farko da akwai ruwa ta kawo ulahun aukurahunna to wannan nassin shine ingantacce wanda babu shakkar cewa ana bukata wankewa ta farko a sa ƙasa a wanke kuma a wanke so shidda haka annabi sai zai mana umarni kenan wannan shine tsarkin makayin da kare ya lalligi a ciki sai an wanke so bakwai idan ga kare ya sa halshen shi ya sa ya sha to in wannan makayin kayan kai an wani da shi sai kame wanki bakwai a wankin warko a sa ƙasa shikenan nan ya kare shi ma sai tatahiru thawb idza asabahu damul haid kuma yanzu yaya ake tsarkaka daga jinin haila idan ya taba wani makayi yaya yake zama tsahir in ya taba wata tuwa ya taba riga ko zane wani abu da bai taba dai ya za a wannan abin da jinin haila ya taba ya za ya tsarkaka ga yanda ake yi daga manzan da Allah ya kusa Allah salama an asma binta abubakar قال رضي الله عنه رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إهدانا يصيب ثوبها من دم الحيدة كيف تصنع فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تسلي فيه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تكئتوا وتمت ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tace ihdana yusibu thawbaha min damil haida daya mu mana cikin mata sai jinin haila ya taba tuhatta kaifa tasana yaya za ta yi ma'ana ta tsarkake wannan jinin da ya taɓa tuwarta sai manzo Allah ya ce mata sallallahu alaihi wasallam ce mata tahuttuhu ta ta murje shi ko ta kankare shi thumma taqarsu bil ma alqars sa ana zuba ruwa ana kankare da da horce kenan ta zuba bayan ta murje ta murje ta kankare shi ta murje shi ta sa horcenta tana zuba ruwa tana gogawa shine alqars bil ma thumma tantahu kuma ta wanke daga baya kenan hanya mataki uku a murje a kankare a kankare kuma ana zuba ruwa ana kankarawa da horce kuma daga baya sai a wanke shi a zuba ruwa a wanke a matsi wannan shine tsarkin tuwar da jinin haila ya taba sun mutu sallifi kuma daga baya ta yi sallah cikin kayanta ya ce wa in baƙe ba da zalika a kuru falabas ya ce idan wannan ruwaya imam al-bukhari ya kamusu da makawo sai malamin ke cewa wa in baƙe ba zalika a san rufa labas in bayan ta kankare ta sa ruwa ta goga ta goga da hurce ta wanke akwai tashkin jini akwai dugon taban jini a wurin ja bayan ta yi wani abin guda uku ya ce babu lahi ko ɗaya bai cutar da ita mai hujja ga hujja an abi hurairah radiyallahu anhu anna hawlat bint yasa qalat ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa li illa thawbun wahid Allah kuma jumatan da duk mata ce tu complete daya a rayuwarta shi daya haka suka rayu kuma babu damuwa cikin rayuwarsu ba mushkila da kowa ko da miji ko da kowa haka halin yake bada babu haka suka ya cikin aminci cikin lahiya ba problem yanzu da complain ma tara majaje kowa ya ji anguwa da dangin su baka mata complain baka mata kaya ta ce ba ni da kaya sai complain daya tuwa daya gare ni wa ana ahidu fi kuma da shi nake jinin haila iya jikina da shi nake jinin haila a jikina fa kaifa atana yaya zan yi in jini ya taba ya rasulullah qal idza tahurti faghsili mawdi'ad dam thumma salli fi yace idan kin yi tsarki daga haila ki wanke wurin da jini ya taba a tuwar taki ki salla cikin kayanki qalat ya rasulullah in lam yakhruj atharuhu qal yakfiki lama wala duruki atharuhu sallallahu sallam Wani abu daud ya karuwaye haka imam bayhaqi ya karuwaye yace tace ya rasulullah idan na wanke kuma gurbin jini bai gushe ba akwai jan a jiki ya zan yi ya ce ruwa wankewa da ruwa ya wadatar da ke ya ishe ki gurbin tashkin alamar jini bai cutar da ke kenan inda an wanke an wanke ko da akwai ja biyan ku ba wannan ja na sauran jini bai komi wannan shi ne sauki na musulunci kenan wannan shi ne hujja akan ga yadda ake tsarkake tuwa daga jinin haila agoga a kankare a kankare a zuba ruwa da warce agoga agoga kuma a wanke ko da da dugon da alamar jini a wurin bai komi ta da tuwa to ta tsaka kakura shine hujja kan haka yanzu kuma sai ta tahiru zaina thawbil mar'a ka kuma ce dai wani littayi ne alwaji takaitaccen littayi komi a kai maka bayani hujja a wuce kuran kare ba tsawaita maka abun kuma bukata ta biya bukata ta biya ya ce yanzu ta tahirin zainab taubul mar'a yaya ake tsarkake jela tuwa da ta mata ta sutura kasa matan sabai suna hijabi rika jan kasa jan kasa jan kasa ke mu zai a ce ya ce ta hukace mu wata annabi ke tamar aikata alama aiki ga ummu salama ya ce ku sake shi shibir ta ce ya rasulullahi ɗani ɗaya kaɗan sai kawata bayana ya ce to ka kai har zira'i guda maka kwara har zira'i guda ke jan kasa zira'i guda sassana ba shi ce mata ta sa ɗani ta cika ya ɗani ya zaga kawaka ita ke nema ya yi tsakara zira'i ya maka ka ci kara kan zira'i ke nan matan suke sukan suke hijabinsu ya rika jan ƙasa habbacin kamun guda ƙasa kuma zai ya ce ta haukacin su to yanzu ana maganar irin wannan hijabi na matan musulmi na harko da yake jan ƙasa to masalar yaya idan ya bi kan ƙazamta kan najasa ya za su ga yadda za a yi أن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواية ابن ماجه إمام الطبراني إمام الترمذي هذا ابن ماجه ده سنكار رواية تكتش a takaice abin da yake wannan hadisi wata mace umarwallah ce mace umarwallah matakka baiwa kamar sadaka ta ibrahim bin abdullahi bin auf sadaka ce tashi ta ma umu salama tambaya umu salama ɗaya cikin mata umu ne ko mata anam salama ta ce ma umu salama inni mara'atun utilu daili ni mace ce wadda ina tsawaita jela suturata tana jan ƙasa wa amshi fil makan alqadr ina ta ina bi wuri mai kazamta ko mai najasa fakat ummu salama tace mata qala annabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu idan kika bi wuri mai najasa ƙasa da kika bi ta baya mai tsarki ta tsarkake jelaki ba ya wanke ba ba bukata ya sa ruwa wanke ayin wala a kurin kasar da ta bi ta wurin da ta tsarkake ta da ta bi ta wurin ta bi wuri mai najasa ta bi wuri mai tsarki wannan na bayan wurin da ta bi iya can kasa ya kamar zaman tsarki ne ga abin da aka dauko na najasa ta baya sauƙin musulunci kenan ba bukata ta wanke wannan shine tsarkaka ta suturan mace da take jan ƙasa kurin ba wani wahala wanki da kurin in ta ma fita najasa ta buri mai tsarki wannan wuri mai tsarki ya tsarkake abin da aka ɗauko na baya haka yanzu cikin nasu hadisi shi nan ma ya ƙare shi ke hujja ta ƙare he kai haka nan kurin sai ki haka nan sai yanzu kuma ta tahiru saumi min baulis tabir rade tsarkin tuwa yaro wanda ake ba nono wanda bai cin abinci nan yaro wanda bai kai cin abinci ba sai ma wutsari ko yi miki wutsari a jikin kayanki yaya aski tsarkake wannan kaya gashi inda ka tsarkaka an abi sami khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam kan قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام أنا رأى إمام النسائي هك أبو داود سنزو ده وانا رواية abinda yake wannan nassan hadisi wannan khadimi ne ɗan gida ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mai hidima abu sama abu sama yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yughsalu min bawlil jariya za a wanke wutsari na yarinya karama in ta maka wutsari ko ta maki wutsari karama yayi albata abinci za a sa ruwa a wanki eh ruwa ya zuba shi alghusl a zuba ruwa ya zuba amma wa rashin min bawdul ghulam idan yaro ne namiji za a zuba ruwa yayi jakab ba sai an wanki ba kun a zuba ruwa ya jakab a me dalili haka nan manzon da Allah ya koce ai haka annabi sallallahu alaihi haka yace ayi yarinya a wanke namiji a jika shikenan wannan shine tsarkaka eh ta haka kace nan ta abunan kenan haka annabi ce musallallahu haka yace ayi al-amir bakan ka baka haka kun yace ayi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine tsarkaka amma nan yaran da ba su kai cin abinci ba idan suna ci abinci duk ɗaya ne da wutsarinsu na uwayensu ko na yawon ki eh duk ɗaya ne yan suna nan ana ba yaro sabo wani bai ci abinci sai ta tahiru sobe min almatai tsarkake tuwa da mazi ya taba can ba man ɗauko abin suke na jisa akwai mazi akwai wadi to nan yadda ake tsarkaka daga mazi an sahal bin hunayf qal kuntu alqa min al-mazi shiddatan wa ana wa kuntu akthuru minhu al-iqtisal fa zakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتندع به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه أنه ابن ماجه أبو داود هكذا تلمزين قال واي abinda ke nasan hadisin wannan salih bin hunayf ke cewa kuntu alqa min almadhi shiddatan wa ana ina gamuwa da tsanani da wahala yawan mazi da yake yawan yawan mazi yace kuntu uksir min iktisal ina yawan wanka daga ya wato ina yawan wanka abin ya ishe shi yace matakar zarkar rasulun ta zama na ba annabi labarin na ba an bata ba annabi abinda nake gamuwar shi na wahala fatakar zarkar rasulun sallallahu alaihi wasallam faqala annabi ce mini innama sallallahu alaihi innama yajzika min dalikal wudu kurin idan wazi ya huto ba a bukatar wanka kurin arwalla ki zai kenan iya karya arwalla kurin arwalla kurin zaka zaka saki amma ba magana wanka haka annabi gamsu kenan ba wahala wanka shi yawa wanka yake annabi ce a kurin arwalla yake karya kurin arwalla zaka sake kurin yace fa qultu ya rasulullah yanti ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa bima yusibu min fa kaifa bima yusibu min thawbi minhu yaya kuma wurin da ya taba a jikin kaya na wurin da mazi ya taba ya zanyi da shi qal sai ce mishi ya kafika an ta'khudha kaffan mimma kun ya ishe ka ka ɗauko tahi guda na ruwa fatan bihi taubak ka wanke tuwakka da wannan ruwa kinan kun ka ɗauko ruwa ka wanke kun kinan wankewa za a yi har su tara annahu ka kasa minu wurin da ka san ya taba a tuwakka haka za ka wanke shi kurin ka ɗauko tahi na ruwa ka zuba ka wanke shi kenan wannan haka ake wanke mutum sai ta tahiru asfalin na'am kun san musulunci babu kumci takalmi inda mai tsarki ne ba abin da ya hana a yi sallah da shi wani shi ne cikin wannan buloba maram ɗan ta'aliki da ya mishi wani malamin ce abin mamaki a yau mutane ya ce saboda jahilcin addini nisantar sunna sun kai a yau su kawurta mutum don ya sallah takalmi don jahilci ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayi har ma wata ruwa ya cewa ku saba ma yahudawa yahudawa da suke gallen yin sallah a takalmi ku saba ku yi sallah a takalmin ku ta annabi yana sallah da takalmi ba takalmi iyayi duk ne illa yanzu an ka tafi an gyara shine matsala kun a zamanin yanzu shi wani malami ke cewa yi musa aka abin da hana musalla kamu wace ku kawo abin zanen sallah da takalmin mu aka yi ce me yasa da kawo yana wace kawo ta kake ce ce ku kuka wace kawo sai ta kuka kan sallah ne ce wani na kula bada mace balari mutum a aljeri haka a madina bakin masallacin madina bakin kowa masallaci muka sallah da shi da takalmin shi a jiki awa ciki sai wani sai na gale ka ce kima ka aka kuyan hudda sai kyale shi shi ne haka kamar wannan magana ba ta kyale shi algeria ne to da aka yi sallah shi senegalan bejin larabci shi kuma algeria bejin faransa ya larabci sai ina musu tarjama na ce tsakaninsu na ce shi bulama ya ce wannan wuri ce na gane abin da ke ne ya ce wannan inda cikin masallaci ne yawa su ce zan bata masallaci sun magana yan hudda ta masallaci sai hudda ce saboda ka ce na kai kazamta amma nan waje ne ci wannan kayan sallah ne sai na ga sun galakin jakai kada ku su falla fa sai sai ka ce ta kai kayan sallah ne to shi ya sani shine kenan cewa zamu ka wannan kai cikin da sai ne wannan yanzu yaya yan wani zasu taula ba ta fikihu hatta cikin jigo na ta maliki a nan mutu talil ya kawo masa ala sallah da takalmi har ma yake cewa ko da akwai najasa a cikin takalmin ka a ƙasa yace min cikin lawdi mutu talil yace ko da akwai najasa a ƙasa yace sai ka hau saman takalmin da za ka yi ruku ya ka kusa ba ka motsa shi ba kai sallah bai motsa ba ce sallah ta yi kuma iya kawo shi ma'aunin masalar wannan da su da hufi takalmi tsakaka su gogewa duk ya kama gane mutane sun ce ilci sun kama kaman kai laifi a duk ya kama gane sallah takalmi ko hufi ya ce in ka goge ba sai ka wanke ba duk ya kama gane cikin masu zalim amma ayoyi ake wani laifi ne ta jayi a jini kusa da gasa maka ya suka zama magana to da yanzu yaya ake tsakaka daga idan takalmi ya taka najasa yaya ake tsarkakewa wankewa zai akwai me za a yi ga yadda za a yi a cikin nasan hadisi an abi sa'id an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fina alayhi qadaran aw adan falyamsahu wa yusalli fihima annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku domin asalin wani magana ana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa Abu Dawud ya kawo haka na ga Imam Tirmidhi na dukkan da zai wure dama Imam Nasa'i ya kawo ana sallah da sahabbai sahabbai suka ga annabi sallama ya hudu takalmin shi kuma ya ci gaba sallah ke wannan iya karantar da kai kenan da takalmi ke sallah ana sallah a masallaci suka ya hudu takalmin shi su ma suka hudda kun suka hudda bin munni suka suka hudda bayan sallama sai ka tambaye su me yasa kuka hudda takalmin ku kaza kaza ana nufin annabi ya sallah ya kallon baya yace in ina sallah ina kallon baya na sallallahu alaihi wasallam ya kallon abin suke baya ya kallo haka Allah ba shi in ya sallah ya ganin baya tuno suna cewa kamar albani ya ce nasin da ya tabbata a cikin halin sallah ne nasin da ya tabbata a halin sallah ne iya ga abin da ke bayan shi yace me yake ku hudda takalmin ku suka ce ya rasulullah mun kawo da naka ma maka da namu ya ce abin da ya wakana ya ce mala'aka jibril ya zo mini ya ban labarin cewa a cikin takalmina akwai najasa shi ne na hudda shi ne yake gamus haka yake gamus yanzu kiran gani za ku shi ne asar wani magana ya ce idaja a hadukun ilal masajid idan ɗayanku ya zo masallaci kai masallaci ce ya ce faliyanzu ya diba ma'ana takalmin shi idan ga diba fa'in ra'afi na alaihi ƙadaran in ya ga ƙasamta kuma ce najasa a takalmin shi lafazin ki shaka ta yi ƙadaran ko azar daidai mana ɗaya ne in ya ga ƙasamta ko najasa a cikin takalmin shi ya ce falimsahu kun ya goge da ƙasa kun a ce ba kai kasa ruwa ba kun ce filim sahu ya goge kun ka goga ka goga kasa an kare ko da akwai da jazar dan sauki aka ce ka goga a kasa yace wani salafi ma kuma ka yi sallah cikin takalman ka biyu haka ya zo daga manzan da Allah ya gusa da salam kaga nan ina masu bai kaga sun cika daji in ya kama kana iya yi duk da ba jiyo annabi ya sallata kabi ya sallata kalmi amma da yin wata ran ayi saboda can ce a saba yahudawa sai irin gawa irin sallar idi ga sanar dukkan mutane da ke ba cikin masallaci bane ba ta tahirul ard yayi ta tahirul ard tsarkake kasa idan najasa ta taba kasa yayin tsarkakarta ga yanar tsarkaka aka yi tsarkace ƙasa idan da ta taɓa cikinta an abi horarta radiyallahu anhu qal qama arabiyun fa bala fil masjid fatanawalahu an-nas fa qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam da'u wa hariqu ala bawlihi sajala mimma aw zanuba mimma fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin abu hura yake ba labarin cewa wani balaraban kawai ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi ya yi tsari a cikin masallaci fatanawalu na mutan suka mai ta za a haushi sai annabi sallallahu alaihi musu da'u ku bari shi saka ko tare mai hankali wariqu ala bawli sajalan mimma audunu mimma kurin ku zuba guga na ruwa shin cha zanuban ku sajalan tunde mana guga ne imma cewa a cike a ciko guga na ruwa a zuba a ruwa a wurin kurin kinin zuba ruwa a wurin a saman kasa iya cikin abin da ake tsarkake kasa in wani abin da ta cikinta ya ce an aiko ku masu sauƙaƙewa ba aiko ku masu gum- ma- masu masu gallazawa ina ga lokacin namu ya zo ƙarshe muna fatar zamu ci Allah kai mu na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh